نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wadiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na al'aƙidatu tahawiyya inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasi na sha tara na a cikin wannan littafi kenan ma da yake cewa ƙauluhu wal mu'minuna kulluhum auliya'ur rahman mummunai dukansu waliyai ne na Allah dukkan waliyai dukkan mummunai waliyai ne na Allah babban magana wannan magana tana nuna kenan ba wane da wane bane waliyai ba wasu ba ne wanda aka ware wani gida aka ce waɗannan gidan waliye ne su a mummunai dukansu in ji mana ya ce waliye ne miye dalilin ma da akan wannan magana sai mala yake cewa ƙala ta'ala allah maɗaukacin sarki yake cewa ala ku saurara inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun a saurara a dakata a zo a shi waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su wala hum yahzanun kuma hallau ba sa cikin bakin ciki to su wane ne wa'annan sai Allah ya ba da amsa sai ce su ne alladina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma su ne masu tsoron Allah lahumul bushra suna da albushir babba fil hayatid dunya a rayuwar ta duniya kuma halar ta lahira a wata aya Allah subhanahu wata'ala ke cewa Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يكتي ويخرجونهم من النور إلى الظلمات هكذا أو تآية في سورة محمد يكتي ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم هكذا في سورة التوبة يكتي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هكذا يكي فقا أتكين suratul ma'ida innama waliyukum Allahu alladhina amanu innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu yake cewa alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata hum raji'un sai ce kuma wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladhina amanu sai ce fa inna hizballahi humul ghalibun haka nake cewa innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sai ce wal ladina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd duka wannan ayoyi suna nuna waliyantaka ta Allah subhanahu wa ta'ala mutun ya zama wali na Allah ana samun ta ne da imani da Allah ana samun ta ne da takawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala imamu tabari ya fasara mana wannan aya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun yake cewa alwaliyu wa man kana lahu sifatu allati dhukrat fi hadhihi al-aya dukkan waliyi shine wanda yake da siffar da Allah ya ambata a cikin wannan aya kenan kaulin shi da yace alladina amanu wa kanu yattaqun kawai in kana so ka zama wali na Allah to a same ka kana da imani kuma kana da takawa kana da tsoron Allah kana kiyaye dokokin shi duk in ka samu kanka a wannan mataki to kai wali ne na Allah haka nan ita mutum ya zama wali ga Allah subhanahu wata'ala abubuwa ne wanda su ne Allah ya shar'anta ba wani abu ne daban ba ba wani abu ne aka kibance wani da shi ba a'a kowa ma na iya yi kowa na iya kai wannan martaba kowa na iya kaiwa misali wilayatul abd li rabbih wilaya ta bawa ga ubangijin shi shine ya so Allah ya bi Allah ya ji tsoron Allah ya girmama Allah ya abin da aka dora mini Allah subhanahu wataala ya kasance na yi shine Allah yake cewa wallahu waliyul muttaqin kuma Allah yake yaban masu imani yake cewa walladina amanu ashaddu hubban lillah in tansurullaha yansurukum to waɗannan ayoyi suna nuna maka attaqwa hubbullah nasrullah taqwallah hubbullah nasrullah wannan su ne da su ne ake samun waliyantaka ka ji tsoron Allah ka so Allah kuma hallau ta kasance mai taimakon addinin Allah shi ne in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum a ƙarƙashin wannan aya muna fahimtar cewa waliyantaka ba gadon ta ba ake yi ba gado bane kace in babanka ya zama wali kai ma yanzu wali ne in babanka malami ne in ya mutu ba kai karatu bai ka zo ka raɗa rawani ka zamana ka ce kai ma a karama kallahu a al'amur ba haka bai ba gado ba ne abin abin ana samun shi ne da tsoron allah da takawa duk lokacin da zuciyar bawa ta cika da imani ta cika da takawa ta cika da girman allah ta cika da san allah to wannan zuciya ta kai mataki na waliyar taka kinan wali ba sai na bacewa ba wali ba sai na haskawa ba wali ba sai ya sawaya ba shine wali shi yasa ibnu taymiyyah al-harrani yayi littafi mai suna al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan akwai waliyan na shaytan akwai waliyan na Allah waliyan na shaytan sune wanda shaytan ya rude su ya yaudare su ya sanya musu wani tsari na shirka wanda kawai zo su yi wata saddabar cikin mutane kawai sai a yi tsammani ai wannan waliyantaka ce kasance wasu bawan Allah ne shi ya sa ya zama na daban ka shigo wajen shi sai baka labarin abin da kai a gida in ka shigo sai ce masu nan kawa ne matsala kaza ta kawo ka kaza da kaza wani ya maka kaza wani ya yi kaza wani ya kaza sai ka ringa mamaki to ya aka yi sani ya aka yi gaskiya wannan ba karon malami bane ba a'a wannan diba ce yayi shirka ce yayi ba wali bane na Allah wali ne na shida wannan ce gaskiyar magana ba wali bane na Allah wali ne na shida dukkan wanda kamar yanda ibnu rajab yake cewa wannan ma'ana da muka bada ta zama wali na Allah yadda Allah ya wada ta allazi na amanu wa kanu yattaqun ka ji tsoron Allah ka ringa san Allah ka kasance cikin masu taimakon addinin Allah kana tsare dokokin Allah wannan ka kai mataki na wali idan wani ya dauko wata ma'ana ba wannan ba ya ba ma'anar wali to wannan ya kama hanyar barin addinin musulunci kwata-kwata wannan ita ce ma'anar da Allah ya fasara kai in ka fasara taka to tawa za mu dauka Allah ya ce to waliyan su ne allazina amanu wa kanu yattaqu aya daya daya ce cikin suratu suratu yunus Allah ya ce ala adakata a saurara a tsaya a shi inna awliya Allah waliyai na Allah la khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su wala hum yahzanun kuma babu bakin ciki sai Allah ya fasara mana su wane ne sai ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun waliyan na Allah su ne wanda suka yi imani kuma suna tsoron Allah idan ya kasance ba wannan ma'anar bace ba wani ya same ta kace mai wali wata ma'ana ce daban ka kalla ka bashi wannan suna na wali to ka kama hanyar barin musulunci shine al-ilhad kenan ba sharadi bane ga wali sai mun ga wasu abubuwa sun bayyana a tattare da shi tukwana za su zama wai wannan shi ne wali a ba sharaɗi ba wannan mu riƙe wannan ƙa'idar da kyau bai zama sharaɗi don mutum ya zama wali ya ya riƙe wasu abubuwa ya zo a cikin littattafai na wasu lasiya masu faye su suke yawan kawo irin waɗannan wani zancen in kaji zance ne na sai ka ce hira mahaukaci zance ne mara kanka to wani zaka je na bada labarin waliyin shi yace zaka shiga wajen shi wata ranka iske shi doki ne wata ran zaka iske shi ga ya zama ya zama rago yace wata ranka iske shi ga ya zama giwa a cikin littafi wani dan nihin tsoron Allah rashin tunani wai ya zo ya rubuta wai siffar wani wali ne yake bada ya nuna cewa wani mai karama ne babban wai ke siffanta shi wata ranga irin sauyin da ke akwai wanda zai ce maka sujada ya yi da ya shiga wata halara haka suke ce ma'aru wai da ya shiga cikin wata halara da ya sujada a cikin wannan halarar tashi ya je gari kaza ya yi armiya a garin ya ayo ya yi komi wadda duka a cikin sujada tukwana ya taso in aka je wancan garin aka tambaye su shin waliwa ne ya zo suka ce kwarai ko ya zo nan ya rayu tare da mu ya yi armi har ya ayu ga ɗiyan shi nan ga komi ga komi sai ka rasa to irin wannan zance yaya hankalin mutum zai ba shi ya zo ma ya rubuta shi har ma ya ringa bani ana karanta kuma ya ringa cewa siffa ce ke bada ta wani babban mutum ta wani babban wali to kaga wannan idan aka bashi irin waɗannan zantuttuka a duniya ta ilimi kai tsaye ɗauka za a mai da makayanka kuma shi kenan ka zama majruhi har abu da ba a ƙara ɗaukan zancen ka ba a ringa aiki da shi saboda babu wanda zai ɗauki zance irin wannan ya ringa zauwa yana yayatawa ya ringa cewa wali wani ya yi kaza wali wani ya yi kaza ai zance ne mara ma'ana to bambance bambance da ke da kwai tsakanin waliyan allah da waliyan shaidan suna nan malamai sun kawo su daban-daban idan kaga mutum yana tafiya a saman ruwa idan ka gama ta yana taya a saman ruwa kawai kaka ce a wani a yi bawan wali ne shi sa ya samu na matsayi a kai malamai ta su kai ba a ma iya gane wali wane ne waliyin allah sai in mun tabbata mutum ya mutu akan hanyar allah idan ban mance ba mun karanta hadisin nan mun sha karanta shi anan wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli aljanna حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها ɗayan ku zai ringa aiki irin aikin ɗan aljanna har sai ya kasance gashi ga mutuwa gashi gashi ga in ya mutu kawai aljanna zaya sai abin da aka kaddara mashi aka rubuta mashi sai zo ya tabbata sai aikata aiki da mutu sai shige ta sunu mu karanta hadisin nan ana to yaya mutum zai gan shi yanzu kawai ka yanke magana ka ce wane ai su ne 'yan gaban goshi a gaban Allah in yi ce kaza kaza ne a ba a yanki irin wannan tabbas a cikin bayan Allah akwai wanda Allah ba su irin wannan su ma san ba suna da shi akwai a cikin bayan Allah wanda in yi rantsuwa da Allah Allah bai sa shi kuma irin su bara bara bin malik idan yi rantsuwa ya ce yanzu za a yi ruwa bai Allah bai sa shi kuma za a yi ruwa idan ya rantsuwa ya ce yanzu mutuwa za ka yi ko mutuwa za ka yi haƙuri za ka yi allah bai sa shi kumya idan ya rantsuwa ya ce arziki za ka yi arziki za ka yi allah ba shi zai baka zai idan ce na rantsi da allah allah arziki zai baka gobe goben nan ko washe gani iski idan za mu samu da za mu yi arziki akwai sa a cikin bayan allah wanda lau aka sama alallahi la'abarra inda zai rantsuwa da allah allah bai sanya shi kumya allah zai ba shi abin da yake nema to shi ma malam shi ma mutumin da yake da wannan shi ma bai san bai lada ko bai da sharaɗin cewa ya zama malam bai da sharaɗin cewa ya zama shehu bai da sharaɗin cewa he ya zama kaza a babu wani sharaɗin wani he kaga wani asha'asa agbara wani gashi nan da kura a hurgice aikin da yake milabul a cikin jama'a aikin shi ba komi ba ba dauke shi daraja komi ba amma bawon Allah ne in yi rantsuwa Allah bisa shi kunya nawa nawa zan gani wanda sun hika tsoron Allah sun hika bin Allah sun hika tsaye da tsaye tsaye su sallah sun hika kirki sun hika amana sun hika gaskiya sun hika komi amma ga sunan babu komi a tare da su kai kuma kana da komi ka kai tsammani a ku kai na daban ne shi yasa Allah maka kada a Allah bai da dan uwa Allah bai da da Allah bai da wa bai da kani lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba dan gidan kowa bane kowa ba Allah ne kowa dan Allah ne in Allah baka abu dirsanawa kake yi ka gode ma Allah ka ci gaba da godiya domin Allah ƙara maka abin wannan da baka kada ka ringa jiji da kai a mukin aina daban ne shi yasa maka samu kokin wulakantattu ne shi yasa baka samu ba gobe gobe Allah ya amshi ka shi dama shi baka ya baka i godiya ba wayo bane kai ba dabara bace kami a'a shi ya ga dama ya bayar duk iya roƙon Allah ka sai kai ta roƙon Allah Allah in ya ga dama a lokacin biya baka ba ya ga dama ya ce ma tunda shi ya san miye gobanka ya ce ma ba yanzu ba zai baka sai zo ka ci kasa kuma lokacin da zai baka ya yi alheri a gare ka kai baka sani ba shi ya sani kenan ba a ma Allah irin wannan hawan hawan kawar kawai ka zo ka ce ai wani ko kuma kai ka dinga ce ku ne su wani to duk abin da kake takama da shi Allah amshi yanzu misali dan kana malami kawai shi kenan sai ka nuna duk gari ba mai tsoron Allah irin ka wallahi baka yi hankali ba sai a samu a garin kowa aljanna zai shiga kai wuta zaka abu mai sauki ne wajen Allah duk ilimin ka wallahi duk ilimin ka in aikin ka alalace yake kowa ya shiga aljanna wanda kake ma wa'azin kowa ya shiga aljanna kai kuma ka shiga wuta in aikin ka alalace yake lalace aiki wani abu ne daga shaidan ya zo ya maka tsiri ya tashi ga shi kenan aiki lalace ka aikin banza kama gwara wanda bai yi ba dama ba kai ba tun da gashi kayi kayi wahala kuma hallo ga azaba Allah tana jiran cewa kayi abu da shi kiran dan haka idan Allah maka irin wannan baiwa ta dukiya ce ta lahiya ce ta matsayi ce ta ilimi ce ta menene Allah kai ka wata martaba daban wanda bai ma wani ka ba ko wani irin hali ka samu kanka da ka kalli wani sai ka gani na ruwa ne duk irin halin da kake samun kanka sai wani ya ringa mangani dama a ce ni ne wani so yake zama kamar kai martabar da kake shi gani yake ka samu duniya ka samu komi to ka tsaya ka gode ma Allah kada ka je wani abu ya rude ka wannan abin da ka samu an kaɗan yin Allah ya amshi ba ya magawa zan gama ba ya magawa zan gama babu wanda zan gama kenan ba a jiji da kai wanda suka jiji da kai a baya a tarihi wahala suka sha suka haruna ne aka ce mai kada kai alfahari ya ce a shi ilimin shi ba shi dukiya sai aka ce ma ƙasa to ke ƙasa buɗe daga shi har duke ku shiga ciki a ƙasar ta buɗe daga shi da duke duka suka faɗa ciki aka riyi kawai ba a yi shi miye ya jami haka alfahari nuna ya don ya isa nuna ya iya shi ce dabara shi ce to don haka bakka yanke ma kanka ce a kai wali ne ko mu waliye ne ko mu ɗan gaban goshi ne na allah a karu ka yi ta gaba ka yi ta roƙa allah yadda manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahumma ya mutabbitar ƙulu fabbit kalbi ala dinika annabuwa sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Allah ya mai tabbatar da zuciya ya Allah ka tabbatar da zuciya ta akan addininka annabu bai ki wannan addu'a to ina da kai ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atika ya mai jujjuya zuciye zuciya bayi ka tabbatar da zuciya ta akan da'aka annabi ya ringa wannan addu'a kai kace kai kaca ina kaje me ma ka samu sai an zo wajen mutuwa imamu ahmad ba ya zo zai mutu imamu ahlus sunna wal jama'a shedan ya zo ya ringa nima ya rude shi kawai shi yana cikin wannan magagin ga wani nan a tsaye yana nuna mai cewa a kaiwa kasha kai shi kenan ku ku ne gaba gaba ku ne yan aljanna ku ne kaza yana gaya mai wannan magana imam ahmad yake cewa la wallahi la wallahi har yanzu da saura har yanzu da saura bayan an dan jima suka mutane suka tambaye shi lafiya kake irin wannan magana imam ahlus sunna wal jama'a yace yanzu yanzu mana yace ya ga wani abu kamar a mulki kuma kamar ana nuna mashi cewa shi wai ya sha so ake yi alfahari ya ce eh shi kenan ya sha daga yayi wannan magana ake shi nan lalaciya madiba hama gani a yakin hunai ai dai mun san ana maganar waliyai idan aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshe ko to idan aka ce waliyai suwa za su fara zauwa mataki na biyu sahabban manzan rahama sallallahu alaihi wasallam a kan gaba kuma abubakar siddiq abubakar ne siddiq shi ne a kan gaba shi ne lamba ɗaya na waliyar duniya to abubakar allah ƙara mashi da suna cikin tawaga su umar suna cikin tawaga su usman suna cikin tawaga manya-manyan sahabai sa'adu bin abi talib shi ne ma da tuta a gaba aka tunkaru wani yaƙi da mutum dubu goma sha biyu manzala sallallahu alaihi wasallam bai taɓa huta yaƙi da mutane da yawa irin wannan mutabba yaƙin hunai ne suka zo ga su ga arnawa arna dubu talatin a yawan da musulmai suke da duk yawan da arna nan suke da sun sani sani narkis za su wuce mutum dubu goma sha biyu ba su fita ba da irin wannan kawai sahabai suke cewa lannugu na min killa daga yau babu zancen a yaƙe mu saboda kaɗan mu don muna ɗan kaɗan yau babu magana yaƙi yaƙan mu yau za mu je mu tattaka su mu huce kawai wannan magana kawai da suka wuce Allah kama su da ita laqad nasarakum Allahu fi mawadin kathiratin wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum Allah ya ba ku nasara a wurare daban-daban yaƙi daban-daban da aka yi yaƙin Badar sai yaƙin Khandaq sai fatahu Makka su daumatul khandar ga sunan daban-daban daumatul jandar don yakin da aka yi na daumatul jandar kayan sahabbai su je manzal sassalam ya je garin da wata guda in garin suka watsi ba kowa ya dabbobi kowa kwashi kayan shi barka aka wura mazo sallallahu alaihi wasallam haka ya ringa cin nasara kala-kala to Allah ke ba su labari yake tana musu Allah ya ba ku nasara a wurare daban-daban wa yau ma hunainin da kuma ranar hunain id a ajabatkum kasaratukum a wannan rana yawanku ya rude ku kuka ringa cewa ai ba a yaƙa ku saboda kana dalilin wannan abin sai ga sahabbai sun sha kashi ridarsa aka yi kamar mi suna gudu babu waiwaye saboda wannan magana da suka yi ta ɗan alfahari da suka yi da yawansu to sahabbai manyan waliyai sun ɗanyi alfahari ɗan kaɗan kuma akan jihadi saboda Allah kuma ba don wai samu abu don saboda daga tuta Allah kawai suke ganin yau ba a yaƙe su ba don suna kaɗan amma da Allah jarabce su dalilin wannan magana kawai aka yaƙe su aka hurtume su aka kashe na kashewa suka ringa gudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gaba yace ku zo mu tafi anan nabiyyu la kazib wa ana ibnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba kuma ni ne dan gida abdul muttalib ku zo mu je ƙarya ne a haka tukwana sahabbai suka dawo Allah ba su nasara daga baya to ina ga kai yanzu ka yanke ma kanka ce kai wani ne ko a ringa gaya maka ka ringa jin daɗi ka ringa alfahari kana bubbuɗewa ai ku ko ne su wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi na Abu Huraira Allah ka rahama shi yarda yake cewa annabawa za su ga wasu daga cikin sahabban manzan rahama sallallahu alaihi annaba za su ga wasu bayan Allah a ran tashin kiyama wannan bayan Allah da za su gani gidajensu a can kololuwar sama su da kansu saboda hasken gidajensu annabawa gidajen wa'annan bayan Allah za su ringa burge su sun ga wannan suwa ne kaga duk ƙarshen martaba dai annabawa ne to a ranar kiyama annaba za su ga wasu gidaje na aljanna daga nesa za a rinka tsankayen su sai rinka tawo gidan su wane ne wannan don misali ka shigo cikin unguwa ka ga wani gida na na huda hankali ka ga tawo gidan waye wani to haka za su rinka wannan tambaye sun ga tawo su waye wannan mazo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da annabawa da shahidai wanda suka mutu a wajen yaki har su sai su ringa mamakin wannan gidajen shikenan sai su rinka tambaya manhu wai su wane ne wa'annan la'allana nuhibbuhum sahabai suke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam su wane ne wa'annan da annabawa da shahidai ma su ringa mangarin su kai martaba su su wane ne a gaya mana su takan yi musu su yayin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hum qaumun tahabbu bi nurillah wasu mutane suka so junan su saboda Allah Allah ya haskaka musu zukatansu suka so juna kuma suka ma addinin Allah yake ya ce min gairi arhamin wala ansab sun so juna suna tare da juna ba tare da cewa yan uwa ne su ba ba yan uwa ba ne ba babu wani nasaba da gama su kawai wannan musulmi ne wannan musulmi ne musangamu kawai suke son juna saboda wannan addinin saboda Allah kuma suka ci gaba da rayuwarsu saboda Allah yake cewa wujuhum nurun ala manabir min nur a ranar kiyama zakka gansu huskokinsu suna haske za a dora musu mumbari na haske a sama za a dora su la ya khafu na iza khafan nas mutane suna cikin firgici suna cikin tsoro suna cikin tashin hankali amma wannan mutanen hankalin su kwanci a nasi bisa tsoron komi Allah ya sanya musu nutsuwa a zuciyarsu wala yahzanuna idza hazana an-nas idan mutane suka ringa shiga cikin damuwa na kunci na bakin ciki na tashin hankalin mi zai zo a gaba su ko aka wasu bayan Allah ne ba annaba bane ba shahidai bane sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu ya ce musu wa'annan su ne waliyan Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun awliyan Allah wa'annan bayan Allah babu tsoro a tare da su ko babu yin ciki ya ƙara tabbatar musu da wannan aiki sai ce su ne allabi na amur kamun ya dauko su ne waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna jin tsoron allah imani da ba'a iya daga cikin ɓangare na imani mutum a same shi mai a'a ne ga allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda kafirci yana hawara ne ta hanyar saba ma Allah mutum ya kiyayi abin da kasance zunubi ne wanda yana iya kai shi zuwa ga saba ma Allah subhanahu wata'ala mutum ya kiyayi abin da kasance yana iya kai shi zuwa ga kafirci mutum ya rika kusanta zuwa ga abin da zai kusanta da shi zuwa ga Allah a lokacin nan zai kai martabar da ake so a kai ita ce martaba ta tawaliyai na Allah subhanahu wa ta'ala kina a gurguje za mu karanta hadisin nan da ya zo a cikin sauran bukhari wanda yake magana akan waliyai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi na abu hurairah Allah ƙara mashi yarda ya qulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi dukkan wanda ya rinda adawa da waliyina da bawan Allah na ya rinka adawa da shi ya rinka kiyayya da shi ya rinka kawai ya rinka kin shi saboda kawai wani abu na duniya misali amma ba saboda Allah akwai ki saboda Allah shi ne saboda saban da mutum yake yi kake shi akwai so saboda Allah saboda kaso mutum saboda yana bin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ke cewa man adani waliyan faqad adantuhu faqad barazani bil muharba wanda yake adawa da bawan Allah na to wannan kamar ya ce mu yi hoto na hoto mu yaki da shi kana iya yaki da Allah Allah ya ce wa in ka ki bawan Allah na haka nan kawai wani saboda ma yawan da'a shi ce saboda yawan rike addini shi ne ko kai ka tsane shi to kamar ka ce kana yaki ne da Allah subhanahu wataala akan abu biyu Allah ya faɗi irin wannan magana fa'azanu bi harbin min Allah masu cin rabago eh wanda yake cin riba shi ma Allah ce shirya yake tsakanin shi haka nan wanda yake kin bawan Allah haka nan kawai shi ma wannan ya shirya yaki tsakanin shi da Allah subhanahu wataala sai ke cewa ma taqarraba ilayya abdi bi mithli adha'in maftaratu alayhi Allah subhanahu wataala ke cewa babu wani abu da bawana zai kusanta zuwa gare ni babu abin da zai aikata kamar ya ringa aikata abin da na tura mashi na farilla sallah ce ta farilla yayi ka ringa yin ta nafila ce azumi ne na ramadan ka kiyaye ka ringa yin shi zakka ce ka kai halin ka wuce zakka ka kiyaye ka bayar ka kai ka kai haji ka kai haji ka je ka sauki duk abin da Allah ce ma wannan farilla ne ko ka ka sauki shi wannan shi ne ke kai ka kusa zuwa ga Allah subhanahu wataala wani bawan Allah ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam mutumin kawai ne sai yake ce me ya rasulullah shin a ganin ka idan ne salloli guda biyar na yi azumi na ramadan na halatta halal na haramta haram shin idan na yi wannan na cika abin da ya kamata a cika masu salamsu da ce mai yi sai ce to ba na ƙara komi ba na fila a kansu kawai su kaɗai zai mazalafin salamai ce dimmi su ga ɗan aljanna gashi ta bai na fila kawai abin da allah ɗora ne na farilla kaɗai zai mazu salamu salamu ya ce mai so ga ɗan aljanna gashi to ina ga in ka ƙara da nafila kinan ka gaba abin da allah ya so kamar abin da ya fallanta maka don haka abin da ka ji an ce ma farilla ne ka yi ƙoƙari ka ce sau da ƙawa kakka yadda ka yi wasa da shi sallolin ka guda biyar kakka yi wasa da su a wannan duniyar da yanzu ne mana saura an ba su ba mene ne ya saura na bauta allah da ake yi in ba sallolin ba to ina ga in wanda ya ce sallan ma wasa zai ringa yi ta ko biya ba ko ya ringa jin kasala in zai yi ta sallah ba a wajen su manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi sallah wurin jin daɗi ne wajen rayuwa ne misali kana cikin gari ana zafi ka ce bari ta wata garka in huta je an sha iska to su manzo sallallahu alaihi wasallam idan an shiga sallah to an shiga tausayi an shiga wani lambu an shiga wata ni'ima an shiga wani jardin mai itace a kusa mazo salatu sallam haka yake cewa bilal idan abubuwa suka cakure abubuwa suka tension ya zo nan matsala can matsala ina ne matsala sai a ce ma bilal arihina biha ya bilal hutar da mu da ita ya ga bilal ta da sallah mu shiga cikin sallah mu shiga cikin yanayi na kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala zuciyar mu da samu nutsuwa ko mi ko mu annar da in yaso ko mu dora da inda muka tsaya kenan idan kana cikin wani aiki ma kana ganin kai aikin gashi nan da yawa aka yi kiran sallah kakka ce bari ka yi a'a ka je kai sallah in ka dawo zaka ga abubuwa sun fara zauwa annar da insha Allah ta'ala yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai kusanci ba zai ba zai kushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni da yin nafiloli bancin kayan farillarka ka yi kokari kuma ka ringa baiwa da nafiloli me nafiloli rawatin da aka sa na kowace sallah aka ta yin fajin kyamun lele ne kayan azahar bayan azahar kayan la'asar irin bayan magarba ko kayan magarba kayan isha bayan isha irin wannan nafilolin sallar duha ka yi kokari ka ringa yin su azumi na nafila ka ringa kokari ka ringa yi to wa'annan abubuwan ne suke ƙara maka suna ƙara kusantar da kai ne zuwa ga Allah subhanahu wataala da ka maso kusa da kake nafila sai a ce ma to maso maso ƙara maso ma yake cewa ba bawa na ba zai kare wa neman kusanci da ni wanda yin nafiloli hatta hibbau har sai na so shi in Allah ce na san da an ƙare ba mala'ika jibril ake kiraya a ce ya kai mala'ika jibril wani ina san shi mala'ika jibril ya je kira ga 'yan sama baki ɗaya ce musu ya ku 'yan sama wani da kuke gani mai suna wani wanda yake rayuwa wuri kaza allah yana san shi kuma ku so shi ga baki ɗaya sama kowa ya rinka san ka kai yanzu yau inda za a ma za a buɗe maka sama a ce ga sunanka nan ana kama suna cewa suna san ka duniya ba haka ce ma goma mata yi imanin a ce a sama kowa murna yake da kai ana san ka ana ji da kai to mi kake nema to ina in aka ce kuma wani aiki ne kake aikata na banza sai aka ce ya kai jibril wani ba na san shi ya zaka shi a buɗe ma sama a gani kaga sunan ka kai kana cikin wa'anda ba a so in ka kashi da uku to ba abin da zaka kai ka samu soyayya ta Allah subhanahu wataala ka ringa yin falle kuma ka ringa yin nawafi nafiloli kenan Allah yake ta fa iza ahbabtu idan kuma na so wannan bawan nawa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in kasance sama'ahu alladhi yasma'u bihi kunnen shi wanda yake saurare wa basaruhu alladhi yabsuru bihi in kasance idan shi wanda yake gani da shi wa yadahu alladhi yabdishu biha in kasance hannun shi wanda yake taba abubuwa da shi wa rijluhu alladhi yamshi biha in kasance ƙwahuwan shi da yake yawo da su wala in sa'alani la'uqiyannahu Allah ya ce wallahi wallahi in ya roƙe ni zan bashi idan aka yi rantsuwa wallahi wala in laƙin wannan litaksim ce likasam lamɗin wannan ta rantsuwa ce Allah ce wallahi in ya roƙe ni zan bashi wala in ista'adani law idan na idan kuma ya nema in kiyaye shi daga wani abu Allah ya ce zan kiyaye shi kuma Allah ya yi rantsuwa wallahi yace wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabadi nafsi abdi abdi almu'min yakrahu almaut wa akrahu masa'atu Allahu akbar Allah yake cewa ban taba zuwa in je in zo ba akan wani abu da zan ma bawa ne in rinka taraddudi kamar ina zuwa ina zauwa ina ina ganin in yi ko ka in yi Allah yake cewa iya ganin yayi ko ke yi kamar a lokacin da ya zo da ya sa a ɗauki ran bawan shi mummuni Allah subhanahu wata'ala yana kai kawo a lokacin da zai dauki ran bawan shi mummuni saboda kasancewar shi mai tsayawa akan dokokin Allah saboda kasancewar shi yana bauta ma Allah Allah yana san shi ai kai Allah bai so ya dandana mishi dandanan mutuwa shi gashi wannan bawan baya son mutuwa kuma shi ma Allah yana cewa mu banna so dandana mishi wannan abin da ake ji mutuwa sai da kai Allah yana taraddud yana zuwa yana zawwa akan amsar ran bawan shi ka duba ka gani irin wannan girma da bawa zai samu idan ya aikata wannan abubuwan a wannan hadisin me za ka lura abubuwa biyu aka baka su ne sirri na zama wali ka rike farallai ka ringa nafiloli ka zama wali ka gane ka kiyaye saban Allah ka zama wali ka gane akwai wani hawali da ake cewa wasu suka shigo wurin shi ba a yi shekaru ba da yawa bai wuce in ya yi juma ko shekara biyar haka wai wasu suka shigo wajen shi ce musu yanzu abu hure da ya huda abu hure da ba yanzu abu hure da ya huda bugamu da shi ba amma wala wai mine ne wai karama ce wai karama ce don ya nuna maka kai ne kake bukata ka je karin karanta da tafai kana cewa an abi hulera mu shi da kanshi yake zawa ya gaya mana ne aka ce to wannan abin hankali ya dake shi wallahi ko a ce ma yanzu abubakar ya tashi wai ba shi bai tashi je wajen su su suka taso suka zo suka kai tashi suka zo suka gaya mai abin da suka gaya sashi suka me yake so ce maka ya ma hisa martaba tun su suka taso suka zo to a wannan zamanin wake da ko masu irin wannan shirin kai akwai wanda ya ce shi har wasiƙa ake rubuta ma Allah subhanahu wataala ya rubuta takarda ya aika kuma abin domin amsa to ji ba ta kai akwai wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koya mai alkur'ani tun daga nasi amfani tun daga fatiha an nasi ina da bidiyon anan ba ya ce annabi ne karantar da ni a ƙarƙashin wata bishiya mai ruwan alullufa haka yi wani ƙarƙashin wata bishiya mai ruwa da alullufa shi ya karanta da tun daga faɗi a hannunsa wai yana nan da rashi annabi sallallahu alaihi ya taso ya isko shi ya zama da shi ya dinga koya mai alqur'ani tun daga wani karshe shi ba irin wannan bane ba wanda suka dauko a wajen wani shi direct ya dauko na shi yanzu wannan ya ce ma kaza ka rika amin gardama haka yake so nuna maka shi zai ce kaza haka ne gardama shi da mazu salatu sai ne koyar Qur'ani to haka ake shan fama da su in aka yi magana su ce ma man adali waliya ka hankali Allah ya ce wanda yake adawa da walina fakad azantu bil harbi yaki zai yaki zai dishi kenan kana yaki da waliyai ne su kuma waliyai da aka famu ba irin wannan sifa ba gare su waliyai da aka bamu ba irin wannan siffaffa gare su ta su ringa yin abubuwa khawarikul ada wanda suna ake ce ma khawarikul ada mutum yana zaune a nan wai ya ce maka a lokacin wannan kuma shi ne a makka shi ne a masar shi ne a dubai shi ne a gari kaza a kowane gari duka a wannan lokacin yana nan to suna nan haka suke shelar wannan in aka yi magana su ce maman adali waliyi haifar kasan waliyi shi sa kawai wannan magana to malam ya kare magana Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ya wali yake kawai ta yi ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun a tsaya a saurara waliyan Allah ba sa jin tsoro babu matsala tare da su ta bakin ciki wa'annan su ne alladina amanu wa kanu yattaqun kamar ayan da Allah ke cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا wannan aya Abu Zarr al-Ghifari Allah kara mishi yarda yake cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan aya ta sabgo yake cewa ya abazar ya kai baban zar law amila an-nas bi hadhihi al-aya lakafatuhum da mutane sun yi aiki da wannan aya da ta ishe su ilimi kake nema a duniya ka ji tsoron Allah Allah zai baka arziki kake so sirrin guda ne ya ji tsoron Allah kawai kakka da muka ce arziki sai ka tara gidaje sai ka tara motoci sai ka tara gidaje sai ka tara kuɗi sai ka tara kaza ba su bane ba shi bane arziki ba shi bane arziki innahu huwa adna wa aqda Allah na iya baka arziki zuciyarka batta da arziki zuciyarka matsiyaciya ce zuciyarka batta da nutsuwa zuciyarka batta da wadata kullum rainawa kake kullum gani kake me yasa ba baka na wani ba shi kuma kullum matattakara ce in ma kana ganin kai wani kai ma akwai wanda yake ka shi ma akwai wanda yake shi haka nan haka nan haka nan ila ma la nihaya kullum a duniya ka ga shi suna hawa suna sauka kaji an ce yau wani shi ne mai kudin duniya shi baka da an ce an huce shi gata ga an ce shi ma an zo an kere shi wata rage komo ya hau haka suke gani suna zuwa suna zauna me yake nuna maka haka ya nuna maka cewa wai arziki wai ba ya kayi kowa ba arziki ba wani abu ne ba kaza da kaza a arziki ka tsaye ka abin da Allah baka dan kadan inda ka rina wannan ba karamin arziki bane Allah baka dama ka can akwai ne dan hamaki ya za a yi ya sa madara a bakin shi ta kaka kai Allah baka lafiya kana da abin da zaka sai madara ma wannan ma arziki ne Allah baka lafiya da zaka zo ka mi ibada arziki ne mun karanta kisa ta abu kilabatar jirgin to kenan kada ka tada hankalin ka kaukar tsoron allah allah zai ware ma komi karin da gani a hili komi fili falo zai kasance a gare ka bakka da tashin hankali bakka da wani abu illa nisuwa a zuciyarka kullum godiya za ka rinda ma allah subhanahu wa ta'ala a nan malam sai cika barciya wa akramuhum inda allahi wa'uhum wa atba'uhum lil qur'an wannan waliyan na Allah kuma wane ne yayi a wajen Allah sai ma yace wanda yayi shine akramuhum inda Allah wanda yayi a wajen Allah atwa'uhum wa atba'uhum lil qur'an wanda yayi su da'a da bin alqur'ani mai girma shine saman kowa a cikin su shine saman kowa a cikin su kan mu mance baiwa ta Allah yawa gare ta sahabbai wasu na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yake musu akwai wani mutum in yi addu'a a sassaci zai zo daga yamma sunan shi uwai su kawai haka gaya musu su suna zama ba a gaya musu haka manya manyan wali ya gasa amma musu sallallahu alaihi wasallam ba da labarin wani wali da zai zo wancan hadisin da muka karanta na farko na annabawa da shaidai su ringa mamakin wasu da suka samu su gidaje a gidan aljanna malamai suke cewa wayannan ana kyautar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su ne suke da irin wannan falala su ne suke da irin wannan daraja kenan dai anan abin da malai ke nihi kawai wanda yayi kowa a wajen Allah shine wanda ya tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum mafi karama mafi daraja a wajen Allah shi ne wanda yi yi ku tsoron Allah a nan akwai wata matsala da nake so mu faɗa kafin muri a ake tattaunawa ƙarƙashin wannan magana mazo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin mazo sallallahu alaihi wasallam yake shela ga larabawa ku ji da kyau babu wani balarabe da ya yi wani wanda ba balarabe ba kan gani balarabe ne wurin ga tsammanin kukun yi kowa sauran ya ce babu wannan a wajen allah wala li ajamiyyin ala arabiyyin ko babu wata fadala ga wanda ba balarabe ba akan balarabe kowa bai yi kowa ba wala li abyad ala aswad babu wani hori da yayi baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace kuma babu wani baki da yayi hori kowa ba wanda yayi wani yace illa bi taqwa kawai sai da tsoron Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa annasu min adam wa adam min turab dukkanin mutane da wari da baki da ja da masara da wankan tarwada koma wani iri ne dukansu duka mutane daga annabi adam suke kowa dan uwan kowa ne aka bibiya akwai kakan da ya gama ku aka tara hankalinka kaka guda kuke gamuwa da tsakanin sai dai a ce wani nasabar ta yi nisa wani kuma ta zo kusa amma a ce a zo ɗan uwa ne akwai kakan da ya gama ku a lahira idan aka buɗa maka he ka gani ga wani kaka nan a nan kuka gamu da wani ɗan uwanka ne Allah ce inna akramakum inda Allah ya tuka shi kuma annaba adam da ƙasa yake shi sa aka binne mutum al'uwarta ce ta game da al'uwarta ƙasa ce ta game da ɗan'uwarta dama da ƙasa take aka binne kai ka koma ta al'uwarka shi sa bayan shekaru daga an tona a wurin baku mai ƙasa min ha halakanakum wa fi ha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra da ita aka halicce ku cikin ta za a maida ku kuma daga cikin ta za a hudo ku wani karo na gaba sai anan ake tattaunawa wai da talaka mai haƙuri da mai kuɗi mai godiya waye fadala talakan da allah ya jarabce shi da talauci kuma ya haƙuri ya amshi wannan jarabta ya haƙuri ya haƙuri ya amshi wannan jarabta cewa allah ya jarabce shi bai taɓa kayan kowa ba bai ma kowa ƙarya ba bai ringa jaji ba bai ringa nuna cewa ba a san shi bane ba kawai ya haƙuri ya amsa da komi kudin da kullum caji alhamdulillah kuma yana kokari yana aiki na Allah wahi wani ha mai kudi mai godiya shi talakan mai hakuri talaucewa ba matsala ne a talaucewa ba karamar kumba ba ce aiki ne wa karami ba wajen wannan hakurin yan mana shi yasa Allah ke cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab masu hakuri masu haƙuri ba ƙaramin abu bane ba haƙuri ba ya mana yake cewa salamun alaikum bi masu sabartun ko fa nema hukumata a ranar kiyama za a ce aminta Allah tabbata a gare da haƙurin da kuka yi fa nema hukumata madalla da gida irin wannan haƙuri akan talauci ba ƙarfin shi ko mai kuɗin da kuɗin ba su ruɗe shi ba bai shiga saban Allah ba bai ringa jiji da kai ba kullum sai ke godiya ga Allah subhanahu wataala kullum ta yake alhamdulillah shi ma wannan ba karamar daraja bace ba karamar fala bace ba kowa bane ke samu wannan anan kawo magana da zamu ta karshe akan wannan kowanne ibtila'i kowanne jaraba ce kowanne composition ne ake mata ana so a gani kai da aka jarabta da talauci ya zaka yi kai da aka jarabta da kuɗi ya zaka yi eh mana liyabaluwakum ne ayyukum ahsanu amala an jarabta ku ne dan a gani wani zai kyautata wajen ayyuka duk wanda ya ci a wajen aikin shi wanda ya haƙuri da talaucin shi Allah zai ba shi fadala da daraja haka nan mai kuɗi shi ma wanda ya haƙuri ya dauri ya abin nan tunda mutum yana da kuɗi kusan tute ferni a wurin shi komi yana iya samu komi iya accessible a wurin shi komi yana iya zuwa ya same shi dinar kuɗi yana da cin hanci da rashawa samu da abin da yake so in fasikanci ne yana da kuɗin da zai samu ya yi mene ne yana da dama yi amma sai ya daure ya ki ya saba ma Allah kuma ya ci gaba da godiya akan wannan ni'ima da Allah ba shi kenan kawai tsakanin su sai mu koma cikin suratul fajr fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi kenan kowanne iya da fadala idan ya ji tsoron Allah inna akramakum inda Allahi a taƙaƙo ina ga insha Allah ta'ala akan wannan gaba za mu tsaya za mu tashi kenan akan gaba ta wal iman wal imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadaru khairihi wa sharrihi wa khuluhu wa hulwahu wa murrahu min Allah ta'ala insha Allah ta'ala kenan sai dai bayan azumi in Allah kai mu za mu dora daga kan wannan fakara da muka tsaya wanda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana ina gani gobe insha Allah ta'ala mala abdullahi zai zai muhadara akan abin da ya shafi azumi kenan mu ba sai mun yi ba insha Allah kenan gobe za a yi magana akan abubuwa na azumi wanda za a tunatar akan abin da ya shafi azumi da sauransu kenan insha Allah Allah taimaka kuma Allah karba ayyukan da aka yi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh